أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واخلاصا وصدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake bamu daman ci gaba da wannan daura da muka sa ta wato manzumatul qawaidul fiqhiyya lilallama Sheikh Abdurrahman bin Nasir Asadi wanda wannan jalsa ita ce jalsa ta biyu a cikin dauran nan da muke ta uku afwan da zan mu insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana ga makatar da fadan gaskiya da aiki da ita a yau muna ranar juma'a sha tara ga watan Jumadal Akhira shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda shi ne 22 ga watan 12 watan Desambar watan shekara ta 2023 miladiya Allah mana muwafaka idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe za mu tashi baiti na 22 ƙalal musannif rahimahullahu ta'ala malam yake cewa والأصل في أداتنا الإباحة حتى يجيء حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التعتيم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يهد نعم معاجل محظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس الأمل أو شرطه فذو فساد والخلل ومتلف ومتلف موزيه ليس يطمن نعم بعد الدفاع بالتي هي أحسن والأل تفيد الأم والأل تفيد الكل في الأموم في الجمع والإفراد كالأليم والأل تفيد وأل تفيد كل والأل تفيد الكل في الأموم في الجمع والإفراد كالأليم والنكرات في في سياق النفي تؤتي الأموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل الأموم يا أخي فاسمع نعم yanan mu tsaya da baiti na 34 insha Allah sai mu gani me ya sauka na daga fasarar shi Allah mana muwafaka da abin da yake so kuma yarda da shi mallan yake cewa wal aslu fi adati nal ibaha a cikin dai al'adarmu abinda yake shi ne asali halacci da abin da sa al'ada ne asalin al'ada halacci ne komi al'ada halatti ne hatta ya ji a sarifal ibaha sariful ibaha bai zama haram abinda al'ada ne sai in an samu wanda ya togajiye shi ya maida shi daga halak ya koma haram walaisa mashru'an minal umuri ghairar lalifi shar'ina maskuri haka zalika babu wani abu wanda zaka ce shari'a a wato mashru'a ne abinda ya shahi ibada kenan ko a cikin ibada babu komi komi asalin ibada babu shi sai in abinda shari'ar mu ta zo ta zakkara shi wannan baitin guda biyu ƙa'ida ce babba ta addini wadda in ka gane ta to wato insha Allah zaka gano abubuwa da yawa kamar yadda muka ce a wannan qawaidul fiqhiyya kowace ka'ida zaka ga malam wani babban babi ne ya bude akan shi malam nan da yace ma wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji asariful ibaha duk wani abu da ka san asalin shi al'ada ne al'ada ce tun fil azal to wannan abin na al'ada tun harko asalin shi halak ne kawai duk abin da al'ada ne to ka dauke shi halak amma a l'exception wanda wato musulunci ya zo ya ce wannan ba halaka ba ne ba mun gane ko misali a al'ada ni cin abinci ko duk abinci a al'adance kaga al'adance dole sai ka ci abinci to a asali duk wani nau'in abinci halak ne a al'adance in ba an samu ba wato wani nassi da ya zo ya haramta mi wannan abincin sa kaya duk abin da ya shaye shi a cikin sa kaya mun gani ai can baya cikin baiti da baya kenan ka doka duk wani abu da ka sani na al'ada in dai babu hukunci da ya zo ya ce a'a wannan abin haramun ne to kawai ku bar shi kan halaka yi shi mun fahimta duk abin da al'ada ta saba shi in ba hukunci ba ya zo saka ya ce a'a kaza haramun ne ka ƙara yi to kawai a halaka yi shi don kaka zo a ce wato mutane sun saba a al'adarsa haka kaza ne suke yi kuma kazan nan bai saba ma shari'a ba babu hukunci da ya zo ya hana kazan nan ka zo ka ce a kawai ba a yi ba shi ne mala ya ce ma wal asulu fi adati nan ibaha hatta ya ji usarifal ibaha duk wani abu da ka sani akan asali an gane ko to duka wannan halaka ne an gane ko sai in an zo an ce ma a'a kalka yi kaza wannan shine ya zama haramun daga cikin hujjar da ake kahawa akan duk abin da yake al'ada ko kuma abin da aka samu asalin shi halaka ne to shine qaulul Allah subhanahu wataala fadar Allah subhanahu wataala na'am huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta muku wato ya halitta muku ya muku wato crayon su ya kirkiran muku su duk wani abu da yake saman ƙasa gaba ɗaya an gane ko kalgashin wannan aya a ce kenan duk wani abu da zaka yi wato in dai ba aya ba ko hadisi yazo yace kalka yi kaza din nan bai da kyau to wannan abin kawai in dai ba a zo ba da shi halaka ne mun gane wannan fakarai hatta ya ji isarifal ibaha an gane ko to shine sai malam yace ma walaysa mashru'an min al-umuri ghayra alladhi fi shar'ina mazkuru babu kuma wani abu wanda zaka ce halakka wato inda abin da ya shahi ibada ne wannan mun gama bangaren al'ada ko to abin da ya shahi ibada babu wani abu da yake halak gaba daya sai in an ce ma kaza halak ne ko wajibi ne ko menene mu fahimta abin da ya shahi ibada asalin ibada asalin duk wani abu da za a bauta ma asalin duk wani harakar da ta shahi ibada kawai haram ne sai an zo an ce ma halak ne mun fahimta hatta da shahada da mi aka fara yi kalmar shahada annafai sai da aka kore kawai babu komi ba abun bauta sannan aka yi itbat aka tabbatar ma to Allah ne kadai zaka bauta ma kenan ta abin da ya shahi ibada kal ka zo ka ce abu kaza ibada ce nake to me hujjarka shine malai ya cewa walaysa walaysa mashru'an min al-umuri ghayra alladhi fi shar'ina mazkur duk inda ba a zo ba a cikin shari'a aka ce ma abin nan wannan ibada ce ku yi ta to babu wanda yake ibada ba ba sharanta ma shi shi yasa duk wanda yace ma abu kaza ibada ne to mi zai baka ya baka aya ko ya baka hadisi ko ya baka ijma'in malamai ko ya baka kiyasi an gane ko kinan al-aslu fi al-ibadat at-tahrim duk abin da yazo in dai ibada ne kuma zaka gani cewa wato umuman jinsi na wato halitta Allah Allah subhanahu wata'ala ya tsora cikin fitra cikin fitran na halitta wato da Allah ya yi ya tsora cikin fitrarsa akwai bauta an gane ko shine zaka ga wurin bautar da an gurbaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk dan adam misali in ka dauki misalin jinsin dan adam kullu mauludin yuladu alal fitra kowa a fitra an halice shi akan zai bauta ma Allah tantantan bauta to da yake wannan fitrar ta riga ta sa sai aka yi bauta Allah to in ka bode sai kai bautar ni sai kai bautar wani abu to shine duk abin da aka ce ma ibada ce bauta ce kalka yarda sai an baka hujja wadda shari'a ta ce wannan ibada ce ko bauta ce yace ghairul ladhi fi shar'ina mazkuri in dai ba cikin wannan ba shari'a ko yazo shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu daga cikin addinin nan namu wannan al'amari namu na addinin musulunci wanda baya cikin shi aya bata zo ba hadisi bai zo ba kawai kana ganin ina ganin ya ci a ce kai kana gani kai awa yaushe aka yi ka kana ganin annabi bai cika ba kana ganin cewa annabi bai kawo ba a wannan abin da ya kamata duka a yi a addinin kuma yace hal ballagtu Allahumma fashhad hal ballagtu ala hal ballagtu yana Allahumma fashhad har aka san ko mai alyawma akmaltu lakum dinakum yau aka cika muku addinin ku wallahi subhanahu wataala yace na cika muku ni'imata na yarje muku cewa musulunci shine addini duk da kau an kawo wannan kana ganin cewa akwai wani abu wanda ibada ne kuma ba a zo da shi ba kai kana ganin ya ci a ce an yi kaza shine yace ma babu wani abu wanda yake da sunan ibada in dai ba menene ba eh wato abinda shari'a ta zo da shi Allah yake faɗa mana a cikin Qur'ani amlahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko dai suna da wato abukan tarayya wanda suka yi shirakin su wato gabota Allah suka musu wani wato suka dora musu shari'a suka dora musu hukunci a cikin addini wanda Allah bai ba da izini a yi shi ba kenan in dai laysa fi shar'ina mazkuru to wannan abun babu shi a cikin addini asalin al'ada menene komai halak ne asalin addini menene haram ne mun fahimtar na da biyu sai wanda nasi ya tabbatar da shi mun fahimta ko sai malam ya ci gaba da cewa wasailul umuri kal maqasidi wa hukum bi hadha al hukm lil zawaidi wasailul hukum kenan wasila nan wasail shan wasila wasailul umur kal maqasidi duk wata hanya da zata isar da kai kai aiki to kamar wannan aikin yake an gane ko kalma qasidi kamar wannan aikin yake hukuncin su ɗaya da wannan aikin wa hukum bi hazal hukm lil zawaidi wannan hukuncin kuma shi ma kayi hukunci da shi wurin ida cika wannan aikin bayan an ida aikin a cika ko kuma a dawo yana ɗauke da wannan hukuncin mu ba da misali sai ya fito wa ko misali sallah mice ce wajibi ce ana sallah ba arwalla arwalla ta zama mi kenan ta zama wajibi kenan duk wata hanya da zata kai ka ka isa kan wani hukunci na shari'a ko kuma ka isa kan wani al'amari ya zama mi ya zama wajibi ya zama yana ɗaukar hukuncin wannan hukuncin hanyar nan sai ta ɗauki wannan hukuncin an gane ko misali shan giya mine ne to in kuma zaka je kudin ai sai ka tashi daga gida ka ɗauki kuɗi ka je sayan ta to wannan kuɗin da ka ɗauka mai hukuncin su da ka kama hanya haramun zaka ɗora su wannan hanyar da ka ɗauka ita ma kana tahiya cikin haram ne mun fahimta duk wani hukunci hanyar da bai yiwa ka iso zuwa wuri kaza sai ka bi ta to wannan hanyar da ka biyo tana ɗaukar matsayin wancan hukuncin in haram ne to wannan hanyar ta zama hanyar bi haram in halak ne wannan hanyar ta zama halak in sunna ne wannan hanyar da zaka bi ka iso wurin hukuncin ya zama sunna duk wani al'amari kenan hanyar da zata yi sare ma ka isa gare shi ya zama mi ya zama hukuncin abin an gane ko kenan duk wata hanya kaga shi ne Allah subhanahu wataala yake faɗa mu a misali wala taqrabu zina innahu kana fahishatan ko wasa sabila Allah ya ce da ku kusanci zina kaga kusantar ta menene hanyar zuwa gare ta ne sai Allah ya ce mine ne zinami ce ce fahisha ce babban alfasha ce kuma sauka daga layi ne kenan kusanta hanyar zina wato yana daga cikin manya-manyan alfasha daga bi da manyan layi kasan daga cikin hanyar zina fa nazaratun akwai kallo in ka ganta ta ganka sai ku kalli juna shi yasa ai malam mai adari yace wan nazaru ila al ajnabiyya ya kawo maka haramcin kallon wanda ba muharramaka ba saboda menene tana daga cikin tariqa da zata isa da kai zuwa mi fahisha ta zina fafti samun da an ɗan kalli juna ta burge ka ka burge ta sai sai mulmushi sai a yi mulmushi ta yi mulmushi wannan language sin ko an yi mulmushi ta ba da kala kenan kina an samu an yi accepted an yi accepted kallo ya ba da rezo ya zo an gane ko an kulla Allah mana gafara fa kalamun da an dan yi mulmushi to kenan kin bani dama na baki dama to a zo a yi hira kaga duk wa'annan hanya ce sai ya ce ma wattalazzuzu bi kalamiha da jin dadin zancenta ka ji dadin zancen wanda ba muharraman ka ba yace haramun ne saboda da an yi hara zancen nan irin hanyoyi ne saboda baka yi hira da ita baka kalle ta baka yi zina da ita baka yi magana da ita baka yi zina da ita kaga sai ya ce ma wannan duka haramun ne faliqa'u sai haduwa daga liqa'u kuma fasadu sai a samu a isa zuwa alfasha shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halitta ba namiji da mace suke banta wato su bi kadai ba tare da muharrami ba sai an samu na ukun su shedan ne kaga wannan aike banta mine ne hanya ce ba sanar ba aka yi amma in kuka kuskura kuka keɓanta ko ba ku yi zinab ba kun kwaso makan ku zunubi muna ganewa kun kwaso makan kan zunubi ka ce wata kamarar ce wata mine ne ko kuma ka samu ka zo ka zamna ku zamna wuri ɗaya bis ejidiyar da ku muke allah mana gafara a zo a dinka zama cikin bis ana tsayuwar sardin ko ka je a ƙasa mana dole ne muharrama ka ce ka zo ka yi ta gogayya da ita cikin bis darura wannan ce darurai allah mana gafara ai mun ga baya a cikin halka ta baya mun ga menene darura ko darura ita ce abinda in baka same shi ba ana iya zuwa hallaka dole sai an same shi shine larura amma daga nan daga birni ma ka je university wani abu ne sai ka zo kana gogayya abis Allah mana gafara shine yace ma wa hukum li hadha al hukm li zawaidi yanzu sai ka taho arwalla ta zama ma wajibi saboda sallah ne ne wajibi ne to zaka yi sallah ai sai ka fito daga gida ka zo mi ka zo masallaci tahu wannan ya zama mami wajibi kuma kana cikin samun ladan sallah to li zawaid wannan zawaid din kuma to ka yi da sallah ka yi da sallah hukuncin ta ya kare ko to ai kana bukata ka koma ina gida to wannan komawa da zaka yi gida kana cikin hukuncin mai sallah shine yace ma li zawaidi kashe kayo wani alfashakka Allah kare ku to wannan dawowar da za ka yi gida bayan ida alfasha tun da ai ba a can ba za ka tsaya ko kuma mukammilat na alfasha ai akwai mukammilat finishon bayan ida sai a yi yan guntayen mukammilat to shi ma wannan yana da hukuncin yana hukuncin alfasha ina usman bai kawo ba takardan ko suna wurin usman a wurin din in ya zo a jiya a musu sa arba jiwa Allah mana gafara shine fa hukum li hazal hukum lizawaidi an gane ko ka je hanya halak to dawo wannan da zakai kana da hukuncin kana sama hanyar nan ta halak ka je hanya haram wannan dawo wanda zakai kana sama hukuncin haram an gane ko shine yace ma wannan hukuncin ka dora shi wato cikin wannan wannan ka'idar da kake ganin ta in ka lura ta kwashe kusan yan kar na addini ko tunda in ka ɗauki addini dukan ne ne an wajabta an haramta an sunanta an halatta an karhanta to sai ka ɗauka duka wannan ƙa'ida guda biyu wasa'ilil umuri kal maqasidi hanyar da za a bi a isa zuwa kan al'amari kaza to yana ɗaukan hukuncin wannan al'amarin wa hukum bi hazal hukmi lizawaidi wannan hukuncin ka ɗora shi da sauran wato finishen na ayyuka mun gane baitin nan ko Malam ya ci gaba da cewa wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakinna lakin ma al itlaf yusbitu al badal wa yantafi at ta'simu anhu waz zalal Malam ya ce ma wal khata'u kuskure wal ikrahu da tilastawa an gane ko wan nisyanu da mantuwa abu na zanuma kuskure ɗaya tilastawa biyu mantuwa uku asqatahu ma'budunar rahman sai yace wato abun bautanmu mai rahama kenan ko mai tausayi ya sabke mana su daga hukunci in kai mi kuskure in kai mi an tilasta ka in kamance rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana an gane ko sai yace ma lakin ma'al lakin ma'al itlafi yusbitul badal in kai wannan kuskuren an gane ko ko kuma wannan sai ka bayan haka kan kuskuren nan sai ka yi ɓanna a ciki ka hallakar da wata dukiya ko wani rai ko wani abu haka a cikin kuskuren kenan ya shigo haƙƙin mi haƙƙin ɗan adam a can wanda ya ce ma askata huma abudu na rahamanu abin da ya shafi haƙƙin wa kai da ubangijinka to da ya ce ma ma al-itlaf a kuskuren naka sai kai ɓanna to yusbitul badal anan tabbas ramuwa ta kama ka an gane ko sai ya ce ma wayan tafi tasimu an huwa zalal amma shi kuma wato kuskuren na zunubi da zaka yi ya wuce an gane ko an goge shi misali yanzu ai haƙi na kai da ɗan uwanka in ka zalunce shi zunubi nawa gare ka zunubi biyu ka yi abin da Allah ya hana zunubi kai da Allah kuma ka zalunce shi ga ka haƙƙi da kai da shi shi ne ya ce ma in ka shigo haƙƙin ɗan adam ma'al itilaf yusufitul badal sai ka rama mashi haƙƙin shi akan kuskure ko mantuwa ko tilastawa amma wannan haƙƙin ka na kai da ubangiji na ka zalunci ɗan adam ko ka mai abin da ba shi ba to shi ubangiji ya ya na shi in dai kan kuskure ne wannan wato wallahu ta'ala alam kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi inna allaha tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi lalle allah subhanahu wataala ya doke ma al'ummata kuskure da mantuwa da menene abinda aka tilasta ka an gane ko aka zo kai kai kuskure misali ko kamance ko aka tilasta ka annabi ya ce an doke maka allah ya mance wannan kuskuren an gane ko shi ne ya ce ma ta jawaza al'ummati alkhata'u wan nisyanu wa mastukuri alaihi an yahi maka to amma shi ne ya ce ma askatahu mabudu na rahmanu wato don tausayin Allah subhanahu wa ta'ala sai yadda shi wannan ya share ma shi mutum ne misali sai kamance ba kai sallah asuba ba sai yanzu ka tuno mantuwa ta kirki mantuwa ba mantuwa ta gangan ba kamance kawai yanzu ka tuno ba kai asuba ba ai ka san kayi mi a ka'ida an barinta ne kai kayi babban zunubi wasu malamai cewa suka in kabar sallah lokacin da ya wuce wasu cewa suka baka da mami baka da ramuwa Allah zaka rama mu sallah ka dai ta neman gafara Allah ya hima wallahu ta'ala alamu yadda hukunci yake zaka rama ta koyaushe ne sai kuma ka hada da neman gafara Allah ya hima ya amshi wannan ramuwar da kai mun fahimta ko to sai kamance an gane sai kamance sai baka yi ta ba sai yanzu ka tuno ai kaga ba karamin lahi bane ba ko to in ka tuno ka tashi kan yi ta baka da wannan lahin na kayi wasa da sallah mun gane ko in mantuwar kirki ce an gane ko sai baka da lahin da na kayi wasa da sallah insha Allah saboda kamance ne Allah subhanahu wataala kuma da hadisi annabi cewa wanda ya mance sallah ko barci ya dauke shi na kirki kanta to yayi sallacin da lokacin da ya kuda an gane ko annabi ya ce bata da kafara sai wannan to sai ya ce ma wato lakin ma al itlafu isbitul badal amma bayan ka yi wannan kuskuren sai kai hallakar da wani rai misali kana tuki kana tuki mota sai ta kwace maka ba wani tukin ganganci ba ba kana ss ba kana wasa an gane ko ba ka yi burilan ferush ba ai mun gani mun gani a cikin darasi na albidaya fi usul fiqh ko wato hatta da ferush wannan kaga ai me ake ce mashi bata zo ba musulunci amma dan maslaha ama ce maslaha ce mutlaka in kai burilan ferush zunubi ake saba Allah mana gafara an gane ko nawa muka yi burile don in kai burile ka ɗauko babanka ko mamanka ko wani wanda kake ci gado kai burilen ferush ana tsallakawa aka yi accident ko gadon shi ba a baka kisan ganganci ne to amma kana tahiyar ka hankali kwance baka gani ba wani yaro ya ginta ma sai kai kanarke shi bawan Allah sai ya mutu ai kaga kuskure ne haka ne ko to wannan hukuncin in ba su yarda ba sai ka rama masu mun gane ko sai ka biya diya an gane ko sannan kuma bakka shiga cikin hukuncin wa man qatala mu'minan muta'ammidan sai dai ka shiga hukuncin wanda ya kace khata'a shine ko yi azumi ka biya wannan sai in sun yahi to amma kaga amma in ki samu ta'ammidan da mi Allah ya ci fashe za'u jahannama misalin na ya huta itlaf an gane bari mu bada wani misali zaka baso tsuntsuwa da kaushinka da ka saki dutsen sai ga kan malam usman ka hausa mashi to nan zuwa za ku ku daidaita ko kuma mun sabke kai ka hausa ba kai a wata salula ka Allah ya gafara sai a gara kan subhanallah subhanallah gara kai da sallah usman mu dai tsaya salular to in ka kiya sai an rama ma salularka kuskure ne yayi amma sai an rama ma to da na zo na hausa ma salula gangam ana zaman lahiya kawai in zo in hausa salularka gangam kaga na zalunce ka ko ka yahi mani sai na roki gafara wurin wa wurin Allah ya hana zalunci na yi zalunci shine yace ma ma al itlafi yusbitul badal wannan in na rama ma ikarar ɗinka to wannan kuskuren da na yi zaluncin nan na hasa masu latin da akan kuskure ne laihi da wurin Allah ya wuce insha Allah kai kuma na rama ba in kuma kai ma ka yahe ta wuce duka mun gane ko shi yanzu kuskure ana samun shi wato wanda mutum bai yi niyyayin abu ba ya zo mashi shi kuma mantuwa kana sana abu kana da niyyayin shi kuma ya kamance shi to inda abin yake al'ikrahu al'ikrahu nan ne ke da kwai magana tilastawa ikrah kala biyu ne tilastawa kala biyu ne akwai wanda tilastawan kana da iko akan ka ƙiyin shi akwai wanda baka da iko akan ka ƙiyin shi mun gane misali mutum ne sai ya rantse ya ce wallahi daga yau ban ƙara shiga gidan wane an gane ko kaga ya rantsuwa ko in ya shiga sai yami ka fara rantsuwa sai a samu kuma shi daman gashi marora marora wani abdalla da shi ne gashi nan kama abdalla sai a samu wasu ƙatti mashi a ƙarfi ɗa hudu su ɗauko shi sana sa shi gida ya iya kubcewa kaga ai bai iya evitan shi mun gane ko kuma ikra mutum ne gashi nan a zo a daddaure ka a sa wata mutumin da yabban za ta yi zane da kai akwai ikra wannan tabbas malamai sun yi bayani kan shi daure ka za a yi tun baka motsi ko kaɗan an gane ko a kakon wata yadda ba ta yi zane da kai don a ɓata ma suna ko shai min hazal kabil yau kai dutsi ne ko ice ne kai da zaka ce bai yiwa Allah mana gafara ai ba dutsi bane ba kai kuma ba kowa bake iya mallakan midin shi ummuna Aisha radiyallahu anha a cikin hadisi take cewa annabi da in ya aro Allah zai masallaci sai ya sumbaci mi dai daga cikin matan shi tace amma ku ba kamar annabi ba kuki ba ku iya metrizan kanku eh ba ba ka iya metrizan kanka ba eh mana ka duba ka gani in aka shiga azumi yadda lasiya ma shababu sabba aure ake samun rikici da su Allah mana gafara aka shiga azumi sabba aure malamai suna shan fatawa wallahi ce wallahi malam sura dir kaza kaza shi ya min adal ya akbal Allah Allah mana gafara ce ya zanyi kuma ko kuma a ce nayi kaza kaza kai ana ta azumi ta ibada kai kuma ta wannan kake Allah mana gafara to sai a daure ka kuma a kawo ta dole ta yi zina da kai kaga ai wannan baka iya ebite an dan daure ka to shi kuma kuskure wato me ake ce mashi ikrah tilastawa wanda zaka yi ebite kama a zo a baka kashi a tsane ka a baka azaba kala kala wannan kuma iya imanin ka iya resistan ka iya ni imanin ka iya resistan ka misali ka ɗauki misalin bilal akan ya ce hubul musulmcin bilal ko ya ce hubul mi yake cewa ahadun ahad ahadun ahad shi ɗaya yake allah ɗaya yake a ba shi kashi umayya ne ko ya ba shi kashi na auka ka duba hijaz yadda makka take da duwatsu da zahin rana ya kwantar da shi saman zahin rana na sahara a ɗauko ƙaton dutse a tsora mai a kirshi bai ishe shi ba haka sai ya zane shi yana mi ahadun ahad kaga shi dai bilal har ya ida bai yi mi ba bai yi taraji'i ba kaga tilastawa ta kai tilastawa amma mu Allah mana gafara yanzu tilastawa da bulala 20 sai a saka kai wani babban zunubi da kaji bulala 20 a ce biyar ma ko Allah mana gafara to kaga tilastawa akwai wanda kai evite Ammar bin Yasir aka kashe uwar shi Sumayya gaban shi mashi aka tako mata ta bayanta sai da ya huto gabanta aka taka gaban shi bayan wai an yi da ba ta azaba ta kashi ne an yi da toha mata an yi da wulakanta ta an yi da kaskantar da ita aka yi mi takiya ne aka taka mata mashi tun daga bayanta sai da ya kullo ta gabanta ita ce ake cima sumayya awwalu shahida fil islam ita ta fara yin shahada a cikin musulunci yana kallo a haka uban shi ya rasu amma aka zo da ya ga shi ma mutuwa zai yi sai ya ce masu hubulin kawai ya ce hubulin an wuce wurin baban shi ma mutuwa yi eh kashe shi aka yi cikin azaban nan akan wannan ammar an zo cetonsu ya ce ma annabi ya ce a kai shora annabi ya ce ma rasulullah na hallaka ai na haɗu hubulin a gabansu so na haɗa abin da suke so sabai ana harkon musulunci zafi aka yi kiskirin Allah mara gafara annan sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ku sani imani ya cika mi amma har zuwa bargon kashe shi ba irin imanin mu ba imani na baki ko na hannu ko na shi har cikin bargon kashi ya shiga imani yanda imani ya rata amma Allah ya ce mi illa manukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai in an tilasta ka amma zuciyarka cike take da imani amma ka zo ana tilasta ka daman kana dan sa abin ka gane kuma aka zo aka yi profita aka tilasta ka kace saton ba a pick sai kai profita a tilasta ka wannan ba tilasta ba ce sannan yanzu misali ka san kai a tilastawa sai a ma bulala ɗari kawai da baka tilasta ba da an zo an yi goma sha biyar ka ce a ku bari na yi kaga wannan ba tilastawa ba ce da akwai irada a ciki akwai sau kai kara da niyyar so wato shine malamai suka ce wannan a tilastawa nan a wurin tilastawa suka ce tilastawa wadda baka da iko kanta wannan shine asqatahu ma'budun rahmanu ita ce an samke maka amma tilastawa wadda kake da iko kanta suka ce ka wannan je kai ta istighfari don Allah ya ga dama ya amsa kama a tilasta ka a baka bindiga a ce kashe wani ko a kashe ka eh ya ne za ka yi a ka kashe wani din yoron ka ta hita shi da komi ne ne kaga anan ittifakin malamai gaba ɗaya sai suka ce mi suka ce a ba ka kashe ba ka bari a kashe ka don kakkashe da zunubin ka kashe mutum ka bari kai a kashe ka watakila kisan nan ya zama mami shahada amma don son duniya kawai sai ka ɗirke shi a kawai bari a ɗirke ka ta yi zoma da sauki Allah mana gafara misalin da muke yawan badawa in wancan satin ma mun bada shi an shiga larura wanda wasu malamai suka ce in an shiga fayit kuma ana jin yunwa cikin daji cikin sahara an rasa abincin da za a ci an zo gargara mutuwa ce za a yi ba a ci abinci ba suka ce ƙuri'a ake yi kuma an rasa hanmushe hanmushen da za a ci an rasa komi babu sai a yi ƙuri'a tsakaninmu to ta haɗo kan malam abdulrahman sai mu danne shi mu yanka shi mu cinye shi eh wasu malamai sun ce haka amma wanda suka masa raji sai suka ce a'a ai jikin kowa akwai wurin da an yanka ba mutuwa ba zai yi ko ba ya tagayyara ba kowa ya yanki sharan cinye shi ko tuburkan shi ka gasa ka ci eh bai isa ka ka gasa ka ci ai so ne ake kaɗan samu mi ƙarfi ƙarfi ka ci gaba da tahiya yo to ku haɗa mana yanzu da a yanke mutum guda a kashe rai da kuma kai kaɗan yanka to su fiya da kayan kuɗa ta haɗo kanka ha kawai kowa ya ɗan yanka bai ko ba tsoka ba ka rasa abin da zaka ci a jikinka ga miskil ga imana allura iya ai ba a yin ta sai cikin miskin to irin wannan wuraren zaka ne ba ka yanka kuma da an kwana biyu a vekleton ka zo aka samu wannan cikowa yake dokta haka ne ko cikowa yake sai ka yanka ka samu kote tsaf ka yanka ka gasa ka ci ka yi fansa ma ka yi gaba eh mana to daga wannan kuma da aka shamtu mana sauki ka gani Allah mana gafara Malam ya ci gaba da cewa wa min wasa'il wa min masailil ahkami fit tabi' fit taba' yasbutu la izan saqalla fawqa yana daga cikin masail mas'aloli na hukumce hukumce a cikin taba dan aka ce attaba abin da yake bi tabi'in li shay wanda yake bin wani abu an gane ko to hukuncin shi yana tabbata hukuncin shi in ya bi wancan a'a ba in ya zamna shi kadai ba mun gane akwai wasu abubuwa wanda in suna su dai misali sai a ce ma haramun ne in ya haɗu da wani kuma ya zama halak shi ne ya ce ma fitaba a cikin bibiya ya subutu hukuncin yana tabbata in ya bi a'a ba in za mu fara da ba izas taƙalla fawaka sai ya tsaya shi kaɗai sai ya tabbata mun gane ko na na'am kamar misali wannan misali wannan da zan mu kawo eh misali na saki kaga hadisi an zo wato imam darul hijira imam malik ya rawaito mi hadisi kan mi kan mace batta shaida kan saki batta shaida kan mi aure batta shaida kan wasiya bata shaida kan kome mun gane to balbaru ma wasu malamai wa in kana wasu malamai suna ganin a to balbaru ma wasu malamai sai suka ce hatta da ahkam duk wani abu wanda ke da kwai manfa'a akwai entere a cikin shi to ba a sa mace shaida cikin shi mun gane kaga yanzu a cikin me a cikin me ake ce mashi bashi sai Allah ya ce mana mi fa'in lam ya kuna rajulan farajulun wa murata ne sai dole sai da namiji ba a ce ba a arba uniswa ka gani sai aka sa rajulun wa murata ne sannan misali ɓangaren aure lanika illa bi waliyi an gane ko da waliyi da shaidu da wane ne yanzu ita mace ba ce ta zo ta ɗaura makanta aure ba sai waliyinta duk girman mace kaddara a ce mace ta girma kowa a garin za ta yi aure kuma sai ta nemi wali wanda kuma mace plus wato tana samun diya suna hankali ɗanta ya yi haƙƙi ya aure da ita fara furga babanta an gane ko to kenan kaga sai aka ce bai tabbata wasiya wasiya mai Allah ya ce isnani zawa adilin minkum a samu maza guda biyu ma guda adalci sai suka kawo cewa a hukunce-hukunce misali gaba ɗai ba a mi ba a sa mace mace ta yi hukunci ai ka ganin mace dai a matsayin ta zo ta yi mi shaida ko ta yi wane ne ba a sa ta to amma ka san ina ake ana ina za a doke ta shaida ita kaɗai an gane ko sai ka aure ɗiya sai wata tsohuwa ta zo ganin ka ta ce to wance cewa taron hana ba ku nono ko ta sha nono na ka sha nonon ta a nan mine ne sai ma an shira saki bare shaida ai daga nan aure ya ɓaci daga nan da ta ce taron kuka sha nono na ya ɓaci ko ta ce kun sha nonon wance tare wance ka aura ai ya ɓaci shi ke na ya ɓaci amma sai aka ce ma a sadaki wannan afuwan a saki a saki amma mace ba ta yi kaga ai wannan ya biyo tabi'ul rida wannan hukunci sai ya biyo rida wa akhwatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku na shayar wanda kuka sha nono tare ɗaya da su shine yake cima fit tabai malai ya ci gaba da cewa baiti na 28 ko wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukumun min ash-shar'i sharif lam yuhad al urf haka ce al'urf al'ada ta al'umma ko a ce abin da aka san shi al'umma suna yin shi ko a ce tada ko a ce bi'a ta al'umma ma'amulun bihi iza warad ana aiki da shi bakin gwalgwadon in ya zo da hukunci na shari'a ya zo da ga yanda yake dama abu urfu ne to ga shi yanda yake hukunci ya zo sai bai ce ba mi sai bai ce ba ka ga daidai yanda zaka yi shi ai akwai ahkam sai su zo su ce ku yi kaza amma ba su faɗa muku ba daidai yanda za ku yi to urfin ku yanda aka ce kaza din nan shi ne zaka yi aiki da shi mun gane misali misali yanzu a nan sai aka ce ma kasaru hukuncin kasar mine ne bulaguro ko munan zandar da kayi wani kilo 20 ko 30 ka zama mi ka zama dan bulaguro to amma a garin su usman ha sai ka yi kilo 30 cikin gari daga wani kote in ka ɗauko daga kubiya misali kubiya can post tondabiya ka gangaro ka zo ka biyo ka iso aeroport din nan sirtu in ka ɗauko san metar eske bai kai kilo 30 borin nan ya kai 20 da wani abu ne to kaga a nan in a matsayin mummunan zandar da kayi mi balaguro ne haka ne ko to eske shikenan ka zo daga kubiya post sai ka je aeroport sai ka yi kasaru kaga urfudinmu da urfudinsu ba ɗai ba ne ba mu yanzu nan wani in ya tashi ya ce ma murya balaguro ce sai ya yi kasarin shi haka ne ko sai ya yi kasarin shi urfudin shi ne ya ba shi haka urfudinmu in ya ba mu in urfudinmu al'adar mu mun yaba murya balaguro ce al'adar da magarawa yanzu misali to ya bada mun gane ai kaga hukunci ya zo akan ayi bulaguro amma sai ba a gaya maka ba menene takriban takaitaccen hukunci ina ne yake amsa sunan bulaguro wa in kana zaka ga amalikiya suna kawo mi suna kawo kusan kilo 80 ai kowa yana hukunci ne da urfudin shi amma ai Allah mana gafara nasi bai tabbata ba akan haka ijtihadi ne na malamai wayan kan cewa malamai yanzu a zamanance da yawa daga cikin malamai sun je akan cewa urf za a ɗauka urfu ahlul balad to akwai garin da sai kai kilo 80 cikin gari an gane ko kenan ba nisan bane ake ma a urf din sunan balaguran ne yanda Allah subhanahu wataala ya kashi a cikin wannan in kuna cikin balaguro an gane ko kenan in dai abun bai huta daga mi ba bai huta daga hukunci ba to shi kenan ya ɗauki mi ya ɗauki urf an gane ko misali mu ɗauki silatun rahim sada zumunta sada zumunta yanzu misali sai ka sada zumunta ta wuzar shakjur ba zumunci ba ne kai amma yanzu in ka je gida irin can gida can gida sai ka tashi ka iso shi ne zumunci eh zumunci a ƙafa yake yanzu in so ne nike in ganka kana ina muna gari ɗaya sai ma a fil video da fatan kuna lahiya wallahi na kira ka ne dai san kuna lahiya lau lahiyar mu lauto masha Allah tabarakallah ba kai zumunci ba kai zumunci eh to amma urfu din wasu kawai iso gida isko ni shine kamun zumunci a ta da mu mujtama din mu yanzu mujtama din mu akwai uwaye mu wanda sai ka zo gida a fil bi eh kan ma ka kira shi kawai eh sai ka zo amma kuma ai in kai zumunci har a fil video ina kowa ya yara a asko ma ga wannan ga wannan ga wannan mun gane ko iya urf din ka kenan kenan wannan ana aiki da shi a hukunci an gane ko in shar'i ya zo ya yi bayani kaza hukunci ne amma ba a kwatanta ma inda zaka yi shi ba kuma akwai hukumce-hukumce da yawa wanda an ce ku yi kaza amma ba a ce ma ba ga yadda zaka yi shi kaga menene biyayya ga uwaye me wajibi ne ko dole ne sai kai biyayya gare su ma zaka shiga aljanna to amma ina degree da aka ce mana biyayya ga uwaye babu shi Allahumma illa akwai degree da baka kai shi na mi na ka ba su haƙƙin da ba nasu ba amma eske yadda malam basho yake biyayya ga uwayen shi haka su yana yake yi kowa da iya degaran shi an gane ko kenan ba a zo ba amma to yadda malam basho zai yi sallar isha'i ya su zai yi ta a wai sallar yin ta adadinta da komi irri ɗaya ne haka zalika wani zai yi ta a can ina a can haka zai yi ta a can amma kuma in muka ɗauki misali biyayya da yake ba a haddade ba a gida ɗaya kai da wanka ba ɗaya ba kuke biyayya haka ne ko ba ka ba to kaga ai shari'a za ta zo da wasu hukumce hukumce ba a baka daidai inda zaka tsaya ba an gane ko ba ce ma ana son sai ka iso degree kaza ba to wannan yanda hukunci yanda wato urfo ya bada ko kuma yanda ma badalaka zaka iya iya ƙarshe yanda zaka iya malam ya ci gaba da cewa mu'ajjilun mahzuru qabla anihi qad ba qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi duk wani mai gaugawa da yin wani abu an gane ko kamun lokacin shi yayi kai gaugawa kake kai kaza kamun lokacin shi yayi yace mi qad ba'a bil khusrani ka wayi gari da mi asara ma hirmanihi tare da an haramta ma abin nan aka ce manta ajala fi shay'in fukima bi hurmani na'am masta ajala bi shay'in fukima bi hurmanihi duk wanda yayi menene gaugawa akan wani abu lokacin shi bai ba kana gaugawa ka same shi sai Allah ya jarabce ka amma azaba da an haramta ma shi shine yace ma muajilun muajilun mahduri qabla anihi ana maka gargadi kai mai nema kai gaugawa mi kan abu kamun lokacin shi yayi qad ba abil khusrani ma hirmanihi lalle zaka wayi gari da asara an haramta ma wannan abu an gane ko wannan zaka gani cewa a duniya da lahira hukuncin nan ya hada duniya da lahira in kana neman duniya da gaugawa abu na duniya sai a haramta ma shi kana neman lahira da gaugawa sai a haramta ma shi misali na duniya sai a ce ma misali ka zo ka yi ta Allah kai giwa mu sha nama misali babanku a ce wani danko ne ya ƙi saka muku kuma ya yi mi kuma ya ƙi mutuwa ya tsuwa yake tarshin lahiya yana kwasa kudin shi kasan ɗayan zamani ko matan zamani sai su mashi mi sai su mashi hulu kasan a maka hulu yawwa sai ya ma hulu kawai ya ma matashin kai sai ya ida kai ka a kai yadda duniyar nan ta lalace Allah mana gafara an samu misalai da yawa wanda suke hulu to wannan da kayi hulan nan shikenan an haramta ma gadan shi kuma da ka haƙura ma a lokacin da kama hulan lokacin zai mutu saboda lokacin shi ne an gane ko ta kashe kayi asara kaga sai Allah ya haramta daga cikin haramci aka haramta maka mi wanda ya kashe wanda yake cin gado bai da gada shi ko ya ma wasiya ya yi wasiya ce in na mutu a ba wa na miliyan kaza kuma ya ƙi mutuwa sai rashin lahiya yi sai ka ji tsoron haka aje ana cana da shi ana turai da shi maroko da shi ya cinye kuɗin a rasa sulusun da za a baka ta wasiyar nan sai ka kai shi e ko kuma bayu lokacin ana bauta ko ai ka sa akwai wanda suke da bayu sai su ce duk da na mutu ka zama ɗa an gane ko yanzu a bawa na dai kake amma in na mutu baka cikin dukiya ka zama ɗa ba a zo a raba ka ba to an samu wasu bayu da suka dinga eya ne sai su rabke Allah wani gafara ka gani ko sai aka ce ma an hada maka to misali kamar misali na daga cikin na lahira sai aka ce ma wanda ya sa hariri a duniya nan a lahira bai sa shi wanda ya sha giya ta nan shanta kai kana nan ka samu ka more tun nan duniya ko to sai a haramta ma shi wato abin da ya shahi wanda ya shahi lahira kenan duk abin da kai gaugawa kan shi a cikin sha'anin duniya ko cikin sha'anin lahira to sai an baka mi an maka ikaba da wannan haramce shi in kuma kai haƙuri ka nemi lada kan shi to kuma sai an baka abin da ya yi shi in ka zo kai kaskanci ka kaskantar da kanka don Allah kana neman mi nam? nam tauba tana goke abin da yake mi baya ko Allah mana gafara in kai tuba in kai ma'asi ka haƙura kan ma'asi an gane ko misali kai ga ka saurayi mashi ƙarfi kuma kana da katika goshi kana da visual sai ka haƙura da wannan visual sentimental din naka kaga in kai gaugawa zaka kwashi mi zunubi kuma ka samu haramcin samun bizon natural wanda Allah ya baka to sai ka haƙura sentimental to wannan kuma cikin lada kake mun gane ko wannan haƙurin da kai resistance bata zuwa a banza resistance ka ƙi ka duba ka gani a cikin a cikin mu nan wane ne bai sa a hole a more a shi dadi a duniya kowa yana so amma me ke hana ka tsoron Allah dan ka samu na lahira resistance kenan kai resiste wannan resistance din da kai da tsoron Allah nan dan ka samu na lahira shi zai sa cikin lada kake kuma shi zai sa amma tanadin na lahiran babban amma sino kowa yana da amore a cikin riba babbaka a shi dadin duniya ko ba gaskiya ba kowa yana da shi tsoron Allah ne yake sa kana taushewa ka ƙi sai a ma garantin shi haka zalika ka kaskantar da kanka dan Allah duniyar nan mantawa da alillah rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kanshi baka nemi ba menene jiji da kai izza ta duniya abinda Allah ya haramta baka neme su ba dan ka samu da gaugawa a duniya to Allah zai daga ka shine komi ka bi shimi da buta yanda dai ta zo shari'a ta ba da gurgurda yanda za a bi mun gane ko baiti na talatin mala ya ci gaba da cewa wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw shartihi fa zu fasadin wal khalal in haramci yazo akan wani al'amari in haramci yazo akan wani abu ko kuma wani daga cikin shartin shi to wannan abin ya zama fasidi ya zama lalatacce ya zama gurbatacce misali sai aka ce ma abu kaza haramun ne wannan abin kan ma kai bincike ba ta ce ne haramun ne to wannan in ya zo a cikin sharaɗin shi aka ce misali sharaɗin yin abu kaza haramun ne shi ma to aiki ya zama haram a wannan lokacin mun gane ko amma abin da ya shahi wannan aiki abin da sai ya ta'allaku da aikin nan mun gane yanzu kamar misali daga cikin wato sharaɗin yin sallah sharaɗin yin sallah ka zo wuri tsarkakakke sai ka je a dushe sallai to sallah ce haram ana amma sallah ka bata yi ba wurin da ka ɗauka ne haram kal ka ɗauki abin da ba wurin shi ba ka kai shi wurin shi ka ce kuma kana neman Allah ya baka ladan shi a fazu fasadul wal halal abin da Allah subhanahu wata'ala ya aje ya turo manzon shi ya gwada mana inda yake so ya aje shi nan yake sa a mashi shi an gane ko to ya ɓaci in dai baka yi shi ba wurin nan an gane ko kana sallah sai aka ce a tsayuwa ka karanta fatiha kai da kai tsaye sai karanta tahiyatu lillahi ka zo zaman tahiya sai kai fatiha ka zo ka cakula abubuwan to iske ai ka yi sallah zaka ce ko to iske ta shiga ba ta yi ba fa zu fasadun wal khalal Allah da ya dora komi shine ahkamul hakimi shi yace abu kaza nan zaka yi shi misalin da shaka ya ba mu tafsiri da ake ko ya ce kamar kai ne a ɗoki kanka a maida shi can ƙasanka a maido ƙawahuwanka sama hannuwanka can ko kuma a kanka kaɗai a cire hanci a maida shi saman kai baki wurin kunne in ka ɗauko abinci ka zuba nan sai ka karkata sai ka zuba abincin eske za ka gani sai ka ga abin ga kanan dai bai ba to idan mi a cikin ibada zaka ɗauki abin da ba wurin shi bane ka kai shi wurin shi kenan ko sharaɗi ya ɓace a cikin ibada to wannan aiki a ɓace yake mun gane ko amma to in ba cikin ibada ba yake to wannan bai ɓacewa mutum ne sai ya zo ai kaga sanya hariri mine ne sanya zobanya na zurfa na zinariya ga namshin ne ne sai ya zo sallah da zobanya shi ta zinariya a hannu da rawani na alhariri ya sallata ke an yi shiru ba mu gane ba zai kira a sallar shi ta yi tun da ai ba mi ba ba cikin ayyukan sallar ba ne wannan hannun ya sa zo banyan wannan kan bai cikin ayyukan sallar rihe kai bai cikin ayyukan sallar an gane ko? Allah mana gafara an gane kenan hukuncin ka na kayi haramci a nan yana nan mutumin da yana sallah sai ya sata an hada sau da kai an hada sau da kai sai ka ji aljihun ridwan akwai yan kudade sai kai surt ka mai da aljihunka sallar ka ta yi amma kuma ka yi babban zunubi a nan an gane ko babban zunubi ne to amma da kai da ka tashi ka ce zaka yi sallar sai ka ce ka yi ta ami a dush kaga ai cikin sharɗin sallar ne mine ne sa'idu tsayib ka yi ta wuri mai kyau shi ne ya ce ma a cikin in aka ka haramci cikin wani abu cikin wani aiki ko kuma cikin sharaɗin wannan aikin to wannan aikin kawai kama bincika lalataccen aiki ne ya ɓace shi ma ɓatacce ne amma in ba cikin sharaɗin shi bane ba kun ba cikin aikin bane haramci ya zo to wannan aiki yana nan wannan shigantakar da kai taka daban kuma hukuncin ta yana nan daban kai lalata a cikin sallah kuma Allah subhanahu wataala ko cikin wani aiki Allah subhanahu wataala sai san me ne zai ba kenan ganin ana cewa lokaci yayi yau na so da mu kai baiti na kusan talatin da biyar ɗin nan Allah tsara wata ala bai kaddara ba kinan na'am yana da sharhi yana da sharhi sauran talatin da biyar ɗin ne ku lokacin sallah ya yi kuma mun zo wurin kwara a mutulifin mu'zihi laisa yadmanu bari mu sanya wannan sai mu tashi na talatin da biyu insha Allah tun da shi bai da dogon bayani malam ya ce wa mutlifun mu'zihi laysa yadmanu ba da difa'u billati hiya ahsanu in ka zo kai ne wani abu zai cuce ka mu'zihi sai kake kare shi har ka hallaka abin nan to bakka rama shi amma ya zama to kare wanda kai difa billati hiya ahsan ka kare da mi allati hiya ahsan misali kana gida barawo ya zo ya nemi ranka ranka sake nema sai kana neman ka kora shi ka kara kanka sai ka kashe shi laisa yi dumanu amma kawai kana ganin barawo ya duro ma gida ka ɗauki adda ka ɗauki wannan kan kalbe shi kaga mine ne kai ba ka yi difa abin latihi a hasar ba allatihi a hasar da warkuka harbe ihu barawo ko na farko a kai ka ce mai kai huta fara ihun ne ka ce kai huta in kai ihun ba ka ɗauki ba ka huto da bindiga ka ko a dakka ka nuna mashi in bindiga gare ka kai tir alar a yayi ne ya ware a da an kawo ta kartata daga kanu hoshi ya ware an gane ko to a haka duka ya kiyasi ya nuho ka kana neman kare ka billatihi a hasan mataki-mataki sannu-sannu billatin hiya a hassan sai ka yi mi hatta kai zuwa kan allah ya yi dora ka a kan shi to falin sai yi juman mala ya ci wannan ba za ka yi mi ba mun gane wannan matsalai mutum ne ya sako maraƙen shi rafkeken maraƙe da ƙaho ya nuho ka kuma zai yi mi zai kashe ka ka duba ka gani ya zaka mashi baka iya warewa kai gudun ka kasa ka rasa mine ne kawai ka ga mahallaka mahallaka can sai ka ga wata wuka wukarka sai kawai bismillah Allahu akbar sai ka kashe shi to ba ka rama mashi ba tunda ka yi difa billati billati hiya ahsan tunda anan cutar da kai ne za a yi kai ne wa zaka hallaka in baka kare kanka ba mine ne tahiya za kai to wani zaka yi kare kai za ka amma sai mala ya ce ma ba da difa billati hiya ahsan mataki mataki mataki mataki wadda ta yi kyautata za ka yi ai akwai wani mataki da za ka yi difa ba sai an yi ɓannan rai ba an gane ko in ya nuho ka kama ɗan ɓalle-ɓalle wani shi kenan ba sai ka kai ga yin kashi ba Allah mana gafara kenan insha Allah sai mu tashi baiti na 32 wa al tufidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi insha Allah kenan insha Allah kamar yadda shabab suka nema dauran nan kenan a maido ta karatun mi karatun juma'a juma'a in ba wani fursa ba ka samu wani faraga cikin wani majalisi har mu yi da shi mun tsaye da karatun iziya insha Allah ha'i da dauran nan wataƙila nan gaba in muka mata ɗai ko bi ta ida ko littafi 49 ne ko fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamci ilimi ne yasa haka Allah subhanahu wataala ya yahi mana kuskuren ya ƙara mana ilimi mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da arziki mai amfani cikin ƙasar mu Nijar da sauran ƙasashen musulmi Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا قد هوائجنا وهوائج من أو... كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق وله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته